السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حسبنا الله ونعم الوكيل بارك ana ƙara gode wa Allah mana wajen sarki wanda ya samar da mu ya raya mu ya ba mu lafiya ya nuna mana wannan lokaci mai albarka da muke zama karatunmu na dausayin sunna a cikin ci gaba da silsilar mu ta aikin hajji a wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu talatin da bakwai daidai da miladiyya shida. a ci gaba da wannan karatu a cikin littafin mudawar tulfikin limaliki ko adillatuhu na الدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني وندا muke binsa yanzu muna cikin shafi na tasa'in da uku jini na biyu ko mujalladi na biyu za mu tashi a rakanul hajj rukunan aikin hajji wato gimshikai na aikin hajjin baki da الركن الأول ركن نفرق الإحرام shine harama da ake hajji al-ihram ihram idan nan ma'ana wa ma'anarsa niyyatul hajji shine niyyar shiga aikin hajji wadda kuli fihi da shiga aikin hajji liman yuridu an yahrima bil hajji fa da da wanda yake nufin zai harama da aikin hajji shi kadai auniyar hajji wal umra ko kuma niyyar hajji da umra baki da liman yuri da an yarfa bil hajji wal umra jima'a da wanda yake nufin zai harama da hajji da umra tare wa yusamma ba kirana ana ambaton wannan nau'i da kirani wato gwama tsakanin aikin hajji da aikin umra gaba daya a lokaci guda wa kasiran ma yakhlidun nasu baina ma'ana al-ihram da yawa mutane sukan shafuka tsakanin ma'anar harama din nan wa ma'anar tajarruji da kuma ma'anar سريت من المحيط والمحيط في الحج سريت daga المحيط abin da aka yi masa ɗinki walmuhim da kuma wanda ya kewaye jiki filhaji a cikin hajjin hajji wato tsaraita daga abin da aka ɗinka ko kuma ya kewaye jikin mutum a cikin aikin hajji fala ya rauna al-ihrama illa tajarrud wasu wanda suke daukan babu yin harama da hajji sai wannan tsaraitar kurum ma'ana tajarruda tare da cewa wannan tsaraitar daga kayan jikinka gaba daya amrun akhar wani lamari ne daban laysa min arkanil hajji ba shi daga cikin rukunan aikin hajji wa inna ma huwa wajibun liman qadara alayhi kadai wannan wajibi ne ga dukkan wanda ya samu dama wanda zai iya wajibi ne a kansa ya fita daga abin da aka ɗinka ko kuma abin da zai kewaye jikinsa wannan wajibi ne tazabbi tarki al-fidyatu ai kaga inda za a gane ba shi ne rukunin ba ya lazumce wa wanda ya bar tsaraita daga abin da aka ɗinka da kuma abin da zai kewaye jikinsa to ana neman zai yi fidiya ne faman na wala hajja bi qalbihi fa huwa murim wanda ya yi niyyar aikin hajji da zuciyarsa to shine mai harama da aikin hajji yalzamuhu ma yalzamu al-muhrima abin da ya lakunce wa mai harama da hajji ya lakunce masa min ada'il manasik daga bayan da ayyukan hajjin allati biha yatimmu ihramuhu wanda da wannan ne haramin da yake cika ko daukar harfar da ake ke cika wa ya harma alaihi ma ya harma alal mawridi ya haramta a gare duk abin da ya haramta akan wanda ya harma da haji min mamnu'at ihram daga abubuwan da ake haramta yin su lokacin da mutum ya harma da aikin hajji fa bi sahih ya zo a ingantaccen hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a Allah rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa min indil masjid jama'a sallallahu bai harama da aikin haji ba sai a masallaci yani masjid zulhulaifa yana nufin masallacin zulhulaifa shine wajen da mutanen Madina suke yin harama da aikin hajji ko kuma gyarawa da ainihin umra wato mana shi ne miƙatin mutanen madina wannan hadisin bukari ya fitar da shi na duba wajen bari jiri na wuri shafi na dari da arba'in da uku za a ga wannan ma'anar za a harama ma'ana a halladin nan ay a harama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma a harama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa min zulhulayba sai daga masallacin zulhulayba zulhulayba anan ya dauki harama da haji anan ya dauki harama da umra sallallahu alaihi wasallam abin sai ya zo a ingantaccen littafi hadisi an ibn umar radiyallahu anhu daga abdullahi ibn umar Allah ya kara yarda da su annahu idza arada khuruja ila makkah cewa shi idan ya nufi wuta zuwa makka ya ci masjid dil hulaiba yana zuwa masallacin dil hulaiba fa yusalli sai ya salla sun bayar rakab sannan ya hau abun hawansa wa idan tawat bihi rahilatuhu idan abun hawansa ya daidaita da shi ka'imatan halin kasancewa ta a tsaye sosai a harama sai ya harama da hajji ko da umra ثم قال فقلت هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل حتى نجد أن محمد صلى الله عليه وسلم أنا أيكتا an gane ko wannan shi ne abin da ake da shi ɗaukar harama da haji yawa mutum ya zo ya tsalla a miƙatinsa kun san muna da miƙati iri biyu akwai almiƙatun zamani akwai almiƙatun makani miƙatun zamani shine lokacin aikin hajji lokacin ɗaukar harama da aikin hajji na zamani shine daga ɗaya ga watan shawwal gaba ɗayansa da ɗaya hajji zuwa watan zulqada gaba ɗayansa da kuma daga ɗaya ga watan zulhijja har zuwa ranar ainihin wato takwas ran da za a fita ainihin ajimina ko kuma in ta kure maka ka ce sai ranar ainihin tara ɗin ka ɗauki harama ka taɓa ainihin yin harama ko na faɗa gane waɗannan su ne almikatun zamani eh lokaci na zamani na ɗaukan harama da aikin hajji sai kuma almikatun makani mikati inda ake ɗaukar harama da aikin hajji na wuri to na mutanen madina shi ne wannan da ake faɗa zulhulai ba ko kuma waɗanda suka biyo ta wajensu to kuma ta nan za su ɗauki harama da ajiyar hajji wal ihlal ma'anar ihlal rabu sauti shine daga murya bin talbiyat da ainihin labbaik Allahumma labbaik ma'aniyyat al-hajj aw al-umrah tare da niyyar aikin haji ko kuma ne ya umra walaita ma'ana wa tajarrudu ba ma'anar shiga harami ainihin tsaraita wani kusa siyabil ihram da kuma sanya ainihin kayan harami ba wato wannan farin yankin da za a saura da kuma wanda za a yafa kama huwa bainal bayyin min al hadith kamar yadda yake a bayyane a cikin hadith yau ina fata an fahimci wannan miƙati iri biyu akwai al miƙatin zamani ainihin watannin guda uku gaba ɗaya ko wata biyu da kuma bana tara a cikin wata zulhijja su ne lokutan da da mutum zai ɗauki harama da aikin hajji can ran ɗaya ga watan shawwal an gane ko to zai iya zaunawa a cikin haraminsa bai cire ba yana nan a cikin harami da aikin hajji tsarin aikin hajji ifrani ko tsarin aikin hajji tawakkuli tsarin na kirani tsarin aikin hajji ifrani wato aikin hajji kadai ko tsarin aikin hajji kirani wato hajji da umra gaba daya to zai iya zaunawa a cikin haramansa tun daga ɗaya ga wata ainihin wato shawwal har ran da za a fita a jiya filin araba har ya dawo ya sauran ayyuka zai iya yin wannan to sai dai mutum sai ya kiyaye abubuwan duk da aka ce ba za a nan ba to zai zauna a cikin wannan zanen da wannan baya ba zai yi su ba yawa tsawon wannan lokaci
nan ma'ani yin da haji eh a rukuma eh kowane daga cikin hukuncan eh yani yani yani shi ke idan mutum zai yi harama da aikin hajji ibrahim kurum zai yi labbaik allahumma hajjan kuri shi kenan mutum ya yi harama da ainihin aikin hajji kenan nau'in ibrahim shi kadai in kuwa zai yi kirani ne to zai haɗa ainihin labbaik allahumma hajjan wa umrata gaba ɗaya an gane ko a lokacin guda sai zai yin aikin an kuwa zai yi da matuƙi ne to zai fara niyyar umra ita kadai sai ya je ya sauke umra sannan ranar takwas ga watan zulhijja shi kuma zai ɗauki harama da aikin hajji ya je ya yi duk abin da ake yi har zuwa ƙarshen aikin hajji wannan shi ne nau'in aikin hajji ne guda uku ko ibrahim aikin hajji shi kadai ko kirani aikin hajji da umra tare ko kuma ainihin tamattu'i aikin hajji a fara yin umra in an soke ta sannan a je a ɗauki harama da aikin hajji wannan shi ne kowane kuma sharaɗi ne ba a zuciya kurin ake bari ba shi ka'idar kowane irin aiki na shari'ar musulunci mahallu niyyati al-qalb wurin da ake biya mutane gurin in ga gudun ce ba sai kafarta ba tare da in kafarta ba ba ce abu ka ba ba an aikin ya ba ba amma aikin haji shi wannan dole ka gudun ce a zuci kuma sai an kafarta shi dole sai an furta eh wajibi ne ba ka kawai an furta ba furta ba to ba ji ga na fata an gane yau na miƙati eh za za mu magana eh za mu magana mun mu mafi yawan namu yanzu yana cikin ruwa amma a jidda da an sauka a filin jirgin sama na jidda an gane ko to in dai mutum makaranci to akwai bandakuna suna nan akwai ainihin masallan suna nan nan mutum zai je ya wanka ya cire ainihin kayansa ya sabo ainihin harafinsa an gane ko sai ya yi alwala sai ya zo wannan wuraren sallar sai ya yi ainihin sallar saraka a biyu an gane ko da ya yi to ya taso akwai motoci da ake ajiyewa zuwa jidda to kana zuwa kana hawa mota kamar yadda yanzu muka faɗa kana hawa mota ka je ta to a nan lokacin za ka yi lambar Allahumma irin aikin da kaya ne yi na faɗa da yawwa aikin bi kaci namu yana wani to amma ya yi daidai da inda al'adun suka faɗa yanzu a jidda filin jirgi to za ka malaman duniya da aka yarda da su suka yarda cewa in an yi a ainihin harma a nan duk wanda ya to daga magrib mutum ya yi harma a nan ta yi in kuma mai fadila aka wuce sai mutum ya ɗauko daga madina zurule na wata ga wannan shi na badali rani hada ake wani kuma da- Kirani.
kirani na in ya yi niyyar tare da baki ɗayan su ya gama aikin kuma nan sai saurara ya fi lokacin da ake hajji a ai shi ne da kun bari duk karatu ne na dalla dalla eh ainihin kirani sai ma ne kirani tare kake yin aiki lokacin da ka zo ka yi tawafi an gane ko na kujuni to a lokacin tawafi ne na kujuni kuma tawafi ne na umra an gane an an fahimta yawwa in mutum ya je ya sa'ayi sa'ayi ne na kujuni sa'ayi ne na eh, sa'ayi ne na umra sa'ayi ne na hajji an gane ko mutum ya zo tawaful ibada to ainihin tawafin zai fada tawafin sa ne na ainihin ifada kuma nan ina fata an gane wato komai tare kake tafiyar da shi aniya a aikace shi ne ma na kirani kwama tsakanin aikin umra da aikin hajji tare a lokaci guda amma ifradi to aikin hajji shi kadai daga farkon har ƙarfi amma tamattu'i shi kuma sai ka yi umra ka sauke ta an ka cire kayan masusai an gane kudu ranar takwas an gane sai mutum ya shiga yana da harama da aikin hajji kuma to shi ne in mutum ya yi wannan shi ake cewa ya yi tamattu'i da shi magana ta mutum ba magana sai ka koma kamar babu daga a cikin garin makka gidanka inda ka sauka a nan cikin garin makka to da ranar takwas ɗin ta yi daga nan gidanka za ka yi wanka ka sauko kaya ka yi alwala kurin ka yi sallah ka abu shi ke nan kurin shi ne mika shi ka kawai shi ne mika shi shi na yi da yawwa na eh eh a shi ne kirani mutum ya ce tsuntsu biyu da dutse ɗaya shi ya sa aka ce saboda wannan daɗin da ya ji na haɗa aiki tare to sai ya yanka an gane haka shi kuma da mutu'i da mutum ya yi umra ya gama sannan ranar takwas ya yi shiga harama da aikin hajji to shi ma a shekara guda ya yi umra ya yi aikin hajji shi ma ya ji daɗi to shi ma wannan jin daɗin da ya na more aiki biyu a lokaci guda to shi ma sai ya yanka amma mai ibrani to shi wannan duk da ake hajji sun zo su shi kadai su shi ko ba a nan amma da yana yawa in ya yanka kudin ya yanka ne kudin da lada amma ba kashi da ce wasu da yanka ba yawa duk suna nan da za su sami bayani wa kutul ira lokacin harama da aikin hajji din yabda duk wa kutul ira bil hajji min awwal shawwal lokacin harama da aikin hajji yana farawa ne daga farkon watan shawwal wa yastamiru ila fajr yawmin nahr yana zato haƙi zuwa alfajr dabta kudowa alfajr ɗin ranar suka an gane ko wato sha matsalan daga faɗuwar ranar ranar arafa har zuwa kafin kudowa alfajr da minti biyu ko uku yadda dai za ka samu ka zo ka tsaya a filin arafa an ta hanyar koyar zama ka samu ko minti biyu ne a filin arafa a dare to shi ne ma'anar wannan abin da ke wannan yawo in mutum yawa nan to ya saba yana yan aikin hajji don wannan sun zama ce alhaji arab aikin hajji da kullum wata arab tsayawa a filin arab wa hada ma yi sama bil miƙatin zamani wannan shi ne ake cewa da shi miƙati na zamani للحج كأين ينعك حج قال الله تعالى ألا ودك جلك يا ملائكة الحج أشهر معلومات حج وهو تنين أبا بنتني سورة البقرة أن قال يقول أن دوبا آية تدريد أمسن تشيدا ويمتد زمن التهلل من الحج زمنا warwarewa ko fita daga ainihin aikin hajji yana miƙuwa ila akhir shahri dhul hijja har zuwa ƙarshen watan dhul hijja wa yana aqdu al ihram bil hajj qabla shawwal fi ayi waqt harama da aikin hajji zai iya kulluwa qabla shawwal kafin shawwal fi ayi waqt a kowane lokaci ne tsiwarar sanadi tsawon shekara walakin na hukun makaruhun sai dai in mutum ya wannan ya yi abin da ba a so wato zai fito zai iya cewa ya je maka ya shiga harama da aikin hajji an gane ko jira ya ce lokacin ya zo tsawon shekara wata tawar bai zo ba amma yin wannan makaruhi ne mutum ya yi abin da ba a so ba daidai ba ne an gane amma na shari'a yadda ta ake sosai daga ɗaya ga watan shawwal har ke zuwa ainihin tsakar daren ranar daren arba yau wannan shine abin da ake yau makan ihram wurin da ake ɗaukar harba da ake hajji almawaki su ne wuraren da ake ɗaukar harma na ce muku miƙaci iri biyu ne almiƙacin zamani shine wanda muka fara yanzu daga shawwal zuwa ainihin tara ga watan zulhijja kafin mutuwar alfijir din wayewa gari ranar yanka an gane ko sai kuwa almiqatul makani to shine makanin ira wurin daukan arama ko ba yukan ma bil miqatil makani shine abin da ake kiransa miqati na wuri lil hajji ga mai aikin hajji aw lil umrati ko mai aikin umra yaxtalifu bi ikhtilafi al jihad shi kuma yana sabawa ne da sassabawar bangarori na shiga makka allati yujadu fiha man yuridu al ihram wanda aka samu wanda yake nufin shiga harama da hajjin in yana gabashin makka to akwai inda zai yi in yana yammacin makka akwai inda zai yi in yana ainihin kudancin maka akwai inda zai yi in yana arewacin maka akwai inda zai yi in kuma ɗan cikin garin maka ne akwai inda zai yi kowane yawa wala turju an al-halatil atiya ba yadda za a yi fita daga ɗayan halayen nan masu zuwa na ɗaya zulhulaifa wajen da ake kiransa zulhulaifa ana yi masa lakabi abu yaro ali أبيار عين وهذا وانا هو المكان اللي هو مكان الإحرام لمن كان قادما إلى مكة المكرمة من جهة المدينة المنورة ga wanda yake nufin zai je aikin hajji amma ta bangaren madina a bar haskakawa birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وهو المكان الذي أهل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شين ولن دا النبي صلى الله عليه وسلم بصحابة كي حرم على حج في حجة الوداع حج بمبانا أن يوانا تو جو وندا da ya tafi maka yanzu sai zama ba maka ya tafi kai tsaye ba an gane ku sai da ya je madina to inda sai da ya je madina to yanzu shi ma wurin da zai dauki harama da haji ya zama irin na madina ina ba za a rike mun wannan ya zo nake a rike wannan karatun ya zama duk wanda ya nemi bayanin aikin hajji a wajen ka za ka iya sa a gaba dalla dalla ka yi masa billa billa an a rike mun wannan yau na biyu aljuhuba wajen da ake kiransa aljuhuba ta ka'u bayna makkah wal madina tana tsakanin makka da madina ila shamil garbi a ilin shimalin garbi min makata amma bangaren arewa maso yamma na maka wahiya liman kadima min misra shine wanda ya zo daga misra wal maghrib da maghrib wa sham da sham wa afriqiya da afriqiya wa europa al-garbiya da europe ainihin ta gaba a yanzu wajen na mai wuce wani gaba shi ake ta wajen duhuba wajen da mutanen afirka mu muke ɗauka harama da hajji duhuba وهي لمن قدم ومن قدم من المدينة يهرب من راجل وانت يقول له توجد مدينة تو راجل a nan zai ɗauki harama yana min amalin joba saboda yana cikin yankin joba din mamadu sarrafin biya ta sami da ita wa alaihi ya kulli ihram min ha ihraman min awwal miqati wa laysa qawlan daga nan sai mutum ya ɗauki harama daga rabi ya isa rabiga to ya ɗauki harama daga farkon miƙati ba kafin miƙati ba وضع بعض أهل العلم فجمع بدائل من النبي إلى أن الإحرام من رابك مكروه cewa yin harama daga rabiga makaruhu makaruhi ne da annahu ihram qabl al-miqati domin yin harama ne kafin miqati li'anna bayna rabiga wal jawba saboda tsakanin rabiga da jawba akwai kilomita goma sha bakwai ka duba at-taj wal iqlim sharh muhtasar al-qalil jizgi na uku zabi na goma sha takwas ومواهب الجليل كدو مواهب الجليل نمالكا واتني مختصر الخليل جزء نوكو شافي ناس بدأ زاق ونن مغان نبتا أنغان ونن شيني yanzu duba da wannan rafika din gaba da jin mariya wato teku wannan ruwan jiya ma mai su gaba da da inda aka yi iyakar yanzu na jidda wannan iya wakacin sarki abdulaziz an gane ko to ta yi muhazaci da waɗannan wurare saboda ka a nan muke sauka shi yasa malaman duniya suka yanki duk da ba mu ne muka kankanta ba ruwa ne ya mamaye wurin babu su yanzu an gane ko kuma nan jidda shine yake muhazaci yake kunnan doki da wadar to in an tsaya a nan an ɗauki harama da ake rage yayin ina fata an fahimce ni yawa ko da za a ji wata matsala daga wajen wani a kyale masaya yawa ko da suke cewa dole sai ka dawo harama a jirgin sama zuwa kaza kaza kaza zuwa wani zance da ake tayi ina fata an gane to malamai sun tabbatar cewa wanda ya tsinci kansa a irin wannan to in ya sauka a nan judda to shi kenan in dai maka zai to sai da harama a nan ina fata an gane saboda shi wajen kan kilomita goma sha bakwai yana ruwa kilomita goma sha bakwai to yanzu duk ma ne kama mai wajen gaba da yasa in an zo suka fara in an zo jirgi daidai wannan wajen akan ce ainihin an zo ainihin har wajen ainihin mai tsadin raga ina fata an gane shi da jofa amma wanda ya mata cewa wai dole sai an tashi an je a lokacin a yi waye a yi waye jirgi yadda yake da tashin hankalin gudu a ɗan wannan tsukin kafin ka ce mai wannan jini ya wuce wannan kilomita goma da bakwai ina fata an gani ya sa aka ce to a yaran gwame shari'a ba ta matsawa in an sauka a jinta wanda zai yi maka shi ke nan ya je ya wanka a ban ɗakuna suna nan ya alwalarsa ya sa haramunsa lafiya kalmi ya zo ya sallah yana hawa mota za a shiga garin za a shiga garin maka shi ke nan gudun take niyyarka magana ta kare ina fata aikin mu to na biyu kenan na uku ya lamla ila ahalil yaman mutanen yaman su ne suke ɗaukar harma daga ya lamlam wal hind mutanen hindu ma a nan suke ɗauka indonesia mutanen indonesia su ma wa biladin junubu shirki asiya da garuruwa kudancin da ainihin gabacin asiya wata kawo junubu makata su ma a kudancin maka to a yalamlam nan za su tsaya su ɗauki har maka nan su shigo garin maka na hudu karnin manari wani wajen a yi gaza karnin manari shi ma da shakai makka shi kuma arewacin gabas ɗan makka da ya hada najar su kuma mutanen najar su ne mutanen riyad yanzu ya da kwata ta garin saudiya shi ne najar an gane ko to in sun taho to a nan za su tsaya karnin manasin a nan za su kira mara haji amma gane fi jihadi ha da waɗanda suka zo daga ɓangaren su kuma nan za su tsaya na biyar za su irkin wani waje da ake gara za su irkin shi kuma shimalu sharƙai makka yana arewacin gabas guda biyu na makka to su kuma a za su kirkin za su yi wa iya li ahalin iraq su kuma mutanen iraq wa iraq da mutanen iraq wal biladin sharkiya da mutanen ainihin yammacin makka a gabashin makka to su kuma a nan za su yi ainihin haramarsu za su yi an gane ko na shida man kana maskaruhu bayna hadhihi al-amakin wanda wurinsa wayan zamansa garinsa gidansa yana tsakanin waɗannan wuraren da aka ambata guda shidan nan ko guda biyar din nan wa bayna makkata da tsakanin makka kharij hududil haram kuma yana wajen iyakacin harami yana nan da gabas din an zana iya haddin harami yamma an zana haddin harami kudu an zana haddin harami arewa an zana haddin harami wato ko ina an sa ainihin iya wuraren suna nan ba a yadda ka shiga wannan wajen ba sai tare da dauka haram ina ba ta gaya to wanda yake hada shi shike na bayan nahu ya haramu min baiti sai ya harama daga gidansa aw min aqrabi masjidin lahu ko kuma daga kusa da masallaci mafi kusa da shi sai yayi sannan ya shigo cikin ainihin wajen na bakwai man kana bi muqiman fi makka wanda yake tsaye ko yake zaune a cikin garin makka aw haulaha ko a gewayen garin makka dakhil harami kuma yana cikin iyakokin harami din to shi ma gurin daga inda yake gurin ba wata magana gurin musulmina kamar mina da muzdalifa da muzdalifa yunjabu da wuri ihram min al-masjid al-haram shi an so ya zo masallaci mai alfarma anan zai da gyara masa an gane za ka ne yuri da ihram bil haji mufrada idan yana da manzo harama da haji ana yan kadai fa in kana yuri da ihram bil haji wal umra ma in yana da manzo harama da haji da umra tare kare nan wato halin da mutum su mai kirani aw bil umra ko kuma zai harama da umra ita kare wa da ita kare wa yajibu alayhi an yakhruja kharija hududil haram ya zama wajibi ya fita ainihin wajen iyakar harami مثل الجعرانة هو يجي جعرانة أو التنعيم هو يجي تنعيم شيء أكيد تعالى شيء مفيد عائشة يعني دو وجه كتنجر مكة يجي تنزي عمرة عندنا كتب فيها كتب مفيد عائشة شيء أكيد تعالى شيء التنعيم تنزي جي يدعو قوائنا كيرن فارما قضي يجي عمرة mutanen cikin garin maka ko kai ma da ka je yanzu ka zauna a cikin garin maka da an gane ko kake zan za ka yi umra kamar irin wannan da muka yi ibrahim aikin haji shi kadai to sun gama aikin haji shi kadai kuma an gama aikin haji sati daya sati biyu sati uku ba ka waro cikin garin maka ba sai kake san za ka yi umra an gane ko kana cikin garin maka kake san za ka yi umra shikenan sai ka je kai wanka ka daura haramanka an gane ko tun daga gida ka daura haramanka a gidanka an gane ko ka yaba to sai ka shiga mota ka ce masjid aisha za a je ka ko tan'im za ka ga yan tafi ga sunan da yan barbar suna ta tan'im tan'im ko umra umra ko haka da za ka tawara da ka biya za a kai ka za ka san inda motar ta tsaya sai ka je masallacin ka yi arwala ka yi je masallacin ka yi sallah raka a biyu an gane ko kana yin sallah raka a biyu ka taso kana zuwa ka hamota sai ka yi haramar ka niyyar ka ta ɗauka umra na ba ta gani wannan shi ne abin da za a yi ya harama minu sai ya harama daga nan liya kuna ƙarfi jama'a fi ihrami hilli da umrati bai da hilli wal haram sai ya zama ya hada a cikin umrarsa tsakanin hillu da haram ya an nan kulla ihram la budda lahu min al jami an gane ko bai da hilli wal haram domin duk wanda zai ɗauki haram ainihin dole ana son ya hada ainihin hillu da haram sannan sai ya shigo cikin haram ɗin wa iramu bil hajji harama da aikin hajji ya jimmu da fihi jam'u bainal hill wal haram in ya wannan to ya hada ainihin tsakanin hillu da haram ɗin fi araba a araba da an araba fi hillu domin ita a araba a hillu take ba a cikin haram ɗin wannan an so liman kayan liman kana muqiman bi makkah ga wanda yake zaune a cikin garin makka wa huwa ajnabiyyu aha shi kuma ba dan garin makka bane min ahli mawaqi daga ahalin ɗaya daga cikin wuraren miqatin nan allati ta kaddaba waɗanda aka ambace su a baya din nan an gane ko yundabu lahu to an zo a gare shi an ya farja ya fita wa ya har min miqati baladihi ya fita ya harma daga ainihin miqatin garinsa in ta yasara lahu zalika in ya samu damar haka wa yan haraba in ya zaba ba a haraba min al-masjidi yayi haraba daga masallacin saha ya saha ya ramu haraba ta dai wala sai alai ba komai kowa ne masa yauna ka duba asharar kabir ainihin na mutuntar khalil وكل من مر بميقات من المواقيت المتقدمة wanda duk ya wuce daga wani miƙati daga miƙatocin da aka ambata aw marra muhaziyan lahu ko ya wuce yana mai kunnan doki da wadan bi barri a fili ne aw bari ko ainihin kogi aw dawin ko ainihin sararin sama wajen ba alaiha ya harma miru ya wajen wuce ya harama daga nan din ولو لم يكن من أهل ذلك الميقات كودا فتم من بانغر من الميقات بني إلا أهل المغرب زي متانا المغرب ومصر متانا مصر ومن في جهتهم لو أن يزود بانغر إذا مروا على ميقات أهل المدينة إذا سكوتي تميقات متانا مدينة تشيني ذي الحليبة أغاني كو فإنه يندب لهم الإيران sai an so su yi harba daga can ya samu wani yanzu wanda ya tashi in ya tafi da wuri ya ba da zuwa madina ya gaba ziyarori bisa jagorancin ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabansa ya yi kwanakin da zai yi to in an ɗauko su da an fito ainihin ta sai a ɗauki harama a miƙatin zulhulai ba shi ne miƙatin mutanen madina ko ya ji ba alaihi ba ya ji ba alaihim ainihin ba dole ne kuma yin hakan ba amma in dai hakan sabon sabon sabon to abin da za a yi kira da annahum yamurruna fi ma ba'd ala miqatihim al-asli wa huwa al-jumra saboda su za su kare su dewa wata miqatin su na asali wannan ada kenan da ake ainihin tafiya ta baya sai da ake yi gaba daya san da yanayi ka eh mutum ya yi a tsoro laifa shi ke nan magana ta kare yanzu ya ɗauka harama sai maka kuro wala ji ba alaihim ko wannan bai wajewa a gare su la nan ina wa dalilu ala tahdidil mawaqit dalili abu da iyakance wuraren miƙatin nan da kulli ali baladin ga kowanne ma'abota wani gari ala nahawil mutaqaddim abu da yadda aka ambata din nan ma da bil hadisi ani bin abba abin da yazo a cikin hadisi daga abdullah ibn abba radiyallahu anhu Allah ya da shi kale radiyallahu anhu Allah ya da su kale anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hakika annabi sallallahu alaihi wasallam wa qada li ahli al-madinati zalahu laifati ya sanya wa mutanen Madina zalahu laifa nan ne mai katin wa li ahli shami al-juhfa ya sanya wa mutanen sha juhfa nan ne mai katin wa li ahli najd qarn al-manar ya sanya wa mutanen najadu karnin manafi nan ne mai kafin wale ahal yaman ya lamlam ya sanya mutanen yaman ya lamlam nan ne mai kafin hunna ga hunna waɗannan wuraren ga waɗanda suka biyo sanar ga waɗanda suka zaune a waɗannan wuraren wani man ada alaihinna haka nan kuma yana kan wanda ya zo ta nan wajen to shi ma sanar da ya harba min gairihinna ba mutanen wajen ba mimman arada alhajj wal umrata daga wanda ya nufi dai hajji ko ya nufi umra amma kana duna zalika wanda ya zama kuma bayan haka ne fa min haythu an sha'a wace inda ya baro hatta ahadu makkata min makkata har mutanen makka za su dawo harama daga cikin garin makka kur an ji wannan ko kawo ba a duba buhari fatahul bari jizgi na hudu shafi ɗari da talatin mutum zai karin bayani a fi sahih ya zo da ingantaccen hadisi أنه لما فتحت العراق يعني ذاك فتح العراق حد عمر سيدنا عمر ياي مسكياك لأهلها كما أبو تن العراق ذات إركي ذات إركي مقومة لأن ذات ركا دوكا حرم على أي حج لأهلكم من هذا ركا حرم لأن أينهم ونمجم تجاوز الميقات من غير إحرام mutum ya wuce miƙaci ba tare da harami ba ba tare da ya ɗauki harama da haji ba umrawa ya haramta tajawuzul miqati makani ya haramta a ketare miqati na wuri din min gaira ihramin ba tare da ainihin mutum ya harama da hajji umra ba ala kulli mukallafin abu da dukkan mukallafi muqasamin bil hajj wanda ake magana da shi da ake haji qasidul makkata qasidul makkata wanda ya nufi zuwa makka li ahadin nuskaini ga ma'abocin ɗayan ibadun nan guda biyu umra ko hajji wakati tadawulin miqat lokacin da zai wuce ainihin ko zai kidare miqat nan bayan kana qasidal makanan akara idan ya nufi ya ƙetare wani waje daban gayar maka da ba maka ba misal majalisar marawara daban madina a bar haskakawa au kana gayar mukasamin filhaji ko ba yana da wanda ake magana da shi da aikin haji kamar yaro ko ma mara hankali ko ainihin masu wani abu ne daban misal sabi kamar yaro ko ya kisa rahoto da wani ne ka gari hirami wannan ya halatta ya ƙetare mai kaji ba tare da ya yi hirami ba ويدل لذلك حديث ابن عباس حديث عبد الله بن عباس الله رواه عبد الحكم المتقدم ابو عم قوات رواه في تحديد المواقف التي كان شيء انا يوم ميقات حيث كيد الحديث حديث الدخول بالاحرام يا يد حديثا يا كان شيء شكا انا يد بقوله لمن كان يريد الحج او العمره كحديث لو انت يجنبهم حج حج ويجنبهم عمره وروى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تجاوز الوقت الا بالايران kada ku ƙetare ainihin miƙaƙi sai da harama da hajji ko umra a duba sunan da kubra jiz'i na biyar shafi na talatin a duba na sabar raya ma jiz'i na uku shafi na goma sha biyar وكان ابن عمر عباس عبد الله بن عباس يقول انت يرد من جاوز الميقات من غير عين yana mayar da duk wanda ya keta da miƙaci ba tare da ya harawa yana mai da cewa ka je ka yi harawa wani abdullahi na abu zana wani wani yanzu da rahu ta jawo da miƙaci da gare yara wanda ya halatta ya ƙetare miƙaci ba tare da ya harawa ba wala ya haru mutu wala ya hun zaune miƙati min gare ya rami bai haramta mutum ya ƙetare ainihin miƙati ba ba tare da ya harabi ba liman kana ƙasirin makka daga wanda yake nufin makka idza kana min al mutaraddidina alaiha bil khidmat in yana daga cikin wanda yake yawan kaiwa da kawawa ya zuwa makka dan ainihin domin mafi hidimomi an gane wato masu aikin hanya masu ainihin kaiwa da kawowa da da sayarwa masu yawan ainihin harkar lafiya masu an gane da harkar tsaro da sauran makamantan ba niyyar shiga da aikin hajji ko umra suka ba a wasu hidimomi ne suna kawo kuma a ranar ɗaya mutum sai ya shiga ya fita sau biyu sau uku sau hudu ina ba da gani da wannan aka ce an yi masa rangwame ba sai ya yi harama ba duk lokacin da zai shiga sai zama ya yi nauyi a gare yau bil karama misali sa'iƙin sayyara shi ne malam da yake ɗan zamani ne ya ce ka bar misalin masu tuƙa motoci da direbobi wajalibi na ilaiha a sila da waɗanda suke kai kayan kasuwanci cikin garin makka waka za ka mana kare da minha ila makanin karibi haka wanda ya fita daga makka zuwa wani waje nan kusa da makka alama samun kasari wanda za a iya yin kasaro فأقل مثل فأقل نوبي كرت جدا هذا مثل جدة كبر وسلم من يجينا جدة زي سو وكايا وطائف هو يجي قائفة زي سو وكايا أن قاعد يقول كاوناو ناوين الرجوع إليها yana mai niyyar zai dawo cikin garin makan hannuwa an gane kuma kuma zai iya fita ya je jinta ko ya je ƙari mata zai so wani abu zai dawo ina ba ta gane ji mu ba zai haka za ta ba zai haka in da daro a wuni guda ma ya fita daga cikin garin maka ya je jinta da safe ya dawo kuma da daddare ma ya kara fita daga cikin garin maka ya je jinta ya dawo kaga wannan nan jin duk lokacin kullum sai ya ɗauki harama sai ya yi mashaka musulunci kuma addini ne dan sauki ina ba ta gane wannan matsala ce wanda ya kamata kowa ya santa ya gane ta dan kanka an fara kuma ka je ainihin maka sai ka ga wasu nan tattalin kafin ka ko kuma ba tare da sun sa kayan harbi ba ba su ba su niyya ba in ba ka san wannan karatu ba sai karka ta shiga tambaya to wai to waɗannan aka ce ba a ƙetare kaza kaza sai an yi kaza kaza to waɗannan menene ne ya aka haka in mutum bai karatu mai zurfi ya gane wannan ba to sai ya shiga waɗannan bimuwar eh amma an gane su cikin makaranta gane shi ne ma na karantawa ولم يكن خارجها kasiran bai kuma da ya fita bai tsaya a wajen nata da yawa ba dan lokaci kadan ko ya dawo fa inna lahu an yarji'a ilaiha tuna gare shi ya dawo zuwa cikin garin makka min gari irami ba tare da ya sa ainihin yayi harama da hajji ko umra ba to amma musamman umra yake ko yaushe ko yaushe yau bayan tsarar ikamatu karta amma idan zaman sa yayi tsawo da ya fita din ya yan kwana da kwanaki fara ya ga kullu ha illa bi jarani to yanzu zai shigo yanzu ko zai shigo wata yayi haram ina fata a fahimce ni wato da mutum zai fita daga haram maka ya je jinta an gane ko ya dau duk kwanaki ko ya je madina an gane ko ya dau dan kwanaki an gane ko sannan ko to yake zai dawo to shi wannan ne wanda ya haram amma man kharaja min makkata nawiyan mukadarta amma wanda ya fita daga makka yana nufin zai tafi yana nufin zai tafi zai bar kasar wa aqahu aqiqun an safar sai wani abu ya hana shi ga barin tafiya fara rujuhu ilaya min gari ihram to zai iya dawo a cikin garin maka ba sai ya kara ya harma da ya ya kara ya harma ba na shigowa ba don ba sai ya kare da mutum tsawilan da zai tsaya ya dawwama ya daɗe a wajen makka lokacin mai tsawo an gane ko to to to to ainihin in zai dawo to ana neman shi ma ya yi ما دام المكان الذي خرج اليه قريبا من مكه لا يتجاوز مسافه القصر ان دي زمن دي bai wuce iya kasar ba fa in kana ba'ida in ku ya nesa to la yarji'u ilaiha illa bi iradi lalle ba zai dawo cikin garin maka ba sai ya harama sai sai sai sai sai ya harama ya yi wanka ya yi duk abin da ake yi sanin ya shigo وجاب الدخول لمن تقدم من اصحاب الخدمات يعرف ainihin gama abota hidimomi direbobi da sauran ma'aikata da sauran da ya halatta ta shiga garin makka wal mutaraddidina da masu yawan kaiwa da kawowa a makata a cikin makka min qurbin a kusa rafa'a lil haraj wal masaqqa ya halatta su su shiga ba sai sun harama da hajji ba ba sai sun harama da umra ba a lokacin umra saboda a ingije musu wahala dan aka ce lallai sai sun yi to mutum ya shiga kenan maka ta zama a wasu an gane ya an da fi salibin ihram da ma cikin neman mutum ya harama nan min man zukura daga ranar da aka abada inda kulli da kullin mashakan to akwai wahala wannan aka abada su direbobi da ma'aikata da masu kasuwanci a cikin duk lokacin da su ga zazzabi harama da haji ko sun yasa sun harama da umra to akwai mashaka sai wahala da girma kuma wahala to kai da kada nabi sallallahu alaihi wasallam makka da amar fati ai ga ga annabi sallallahu alaihi ya shiga makka shekarar bude makka shekara ta takwas wa la ra'atihi al-mikba akan sama akwai ainihin kwalkwali na yaki rawa malikun fil muwaffaq imam malik ya rawaito a cikin muwadda an anas daga anas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح يا شيخ garin Makka shekarar kodin Makka wa ala rasil bigfar akwai kwalkwali na yaki akan kansa wala ma na da'ahu yayin da ya cire shi jama'u rajul sai wani mutum ya zo masa fa qala lahu sai ya ce da shi ya rasulullah ya manzon Allah ibnu khatali muta'allaqin bi aqtar al-ka'bati ga ibn hasan kan yara ta da ainihin wato rigar kaba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce ku ku je ku kashe shi qala ma malik bin imam malik yace wa lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'il muhrima kaga ba sallallahu alaihi wasallam ba ya cikin harama saboda ka ainihin yayi maganar ayyaki ko ya bada umarnin yaki don wanda ya bada umarnin ayyaki wani to shi ma ya nafi kamar yayi ina fata an gane to ka ba da zai wannan ba idan da bai da bai harata yau to a lokacin ba cikin harama yake ba to da kai shi a jiha ko a ko a same shi ya cikin kuya da zakin ganin zakin ka'aba a kashi an mugu ne ibn abbas wa kada karti ibn umar hakika ya abdullahi dan umar shi ma ya fita min makka daga makka wata rana yuridu madinata yana nufin madina hatta idza kana bi makani yusamma qudayda har lokacin da yake yaje wani waje da ake kira sa quday ja'ahu khabaru min al-madina sai labari ya zo masa daga madina faraja ila makkata wato wani labari na wani abu daban faraja ila makkata sai ya koma ainihin makka min gari iran ba tare da yayi harama yana ba ta gane a ce ya halatta in dai akwai wani uzuri na larura ko na yau da kullum to mutum ya shiga cikin garin maka ba tare da ya yi kama ba amma lallai ashabul khadama ko kuma waɗanda ashabu darura ko waɗanda suke da ɗauke da wasu mas'uliya ina fata an gane wannan ainihin a rike shi da kyau yana da matuƙar muhimmanci mutum ya san shi saboda za ka iya karo da matsala da suka fi irin wannan karatun to in mutum ba an yi irin wannan karatu ba kuwa da mafi yawa a abubuwan da ake yi a wajen biyu da sosai ba a taɓa yi wa na abubuwan gaskiya yawa wannan sai karatu sosai yawa mu kuma karatu yake sosai insha Allah yawa karatu sosai nake yi domin kowa zai iya zama ya koyar da waɗannan abubuwan koyarwa kuma ba ta sama sama ba me zai Allah subhanahu wa ta'ala ta dake mu sai sulan mu yau nawa kenan ta biyar kenan yau وجوب الهدي على من تجاوز الميقات حلال حلالا وجب yin ainihin hariya ga wanda ya wuce miƙati ba tare da ya ɗauki hawa kuma babu wani uzun man ta jawa da hadal mawaƙi wanda ya ƙetare ɗaya daga cikin wuraren miƙatin nan min gaira ihrami ba tare da ya yi rama da umra ko hajji ba hatima ya yi laifi ɗan kana min alladhina yarmu alaihim dan yana daga waɗanda ya ya haramta a gare su ne su jawo da miƙa su wuce bi katin min gairi ihramin ba tare da yayi harama ba wai jiba alaihi hadi ya wajaba sai ya yanka in kana hina da kulihi qatilan makkata lil lil ihram in yana nufin zuwa makka domin harama da ɗaya anniskai an gane ko qatilan makkata lil ihram bi ahadin muskai yana nufin ɗayan ayyuka guda biyu ko umra ko hajji sai ya wuce a hajji a umra hajji umra sai ya wuce ba tare da yayi harama to wai ji ba alaihi ruju'u li hurami ni miqati ya wada ba ya koma ni harama daga miqati fa in raja'a ila al miqati in koma zuwa miqati ya harama ko harama minhu ya harama daga gare ta anan din an ga ta sallata anhu al hadi wannan hadiyar ta fara a gare shi wa in harama fa in harama بعد أن تجاوز الميقات لازم هو الرجل to in kuwa ya yi haramar bayan ya riga ya ƙetare miƙatin kuma bai dawo ba to wajibi sai ya yi hadiya sai ya yanka fala ya ku wannan hadiyu hadiyar ba ta tsara da gare shi law kana hatta law raja'a ila miqat hatta ya dawo miqat inda ya riga ya yi nisa kuma ya sani ya sani ko bai sauri ya dawo ba kuma babu wani uzuri لأنه لا فائدة من الرجوع إليه بعد أن أحرم domin babu fa'ida kuma bayan ya harama kuma sannan ya dawo ba ba fa'ida fakar ja'a an ibn Abbas ya zo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara yadda da su fadan da zai ce man nasiya min nusikihi shay'an wanda ya manta wani abu daga ainihin ɗaya daga cikin ayyukansa aw tarakahu ko ya bashi da gangan fa yuhrik daman to ya zubar da jini ma'ana ya yanka wannan kubra na duba jini na biyar shafi na talatin za ga wannan karatun wala hadi ala man tajawaz al miqat ka qasidin makkah babu ainihin hadiya ga wanda ya ketare miqati kuma ba maka yake neman zuwa ba an ga hala mujawazatihi al miqata lokacin da ya wuce miqatin ba maka yake nufin zai je ba hatta law badana ba da zalika an yi dogala har da daga baya kuma sai gabar ya shiga maka to dai kaman kana yuridul madina ta kamar yadda da madina yake nufi falan ma na zala judda yayin da ya sauka a judda an gani ko an ga ya sa ruba judda ake cewa da ba shine asalin asalin kalmar ba jidda ba yadda mu ya fi yawa a bakinmu an gane ko ainihin kalmar judda a larabci wato shaɗu'ul ba'a an gane ko shi ake sa judda wato gefen katon kogi shi ake sa da shi judda eh shi ne ake sa yariya da aka haifa aka sa mata sunanta hawa to ake sa da ita mai jidda judda saboda sai da hawa lokacin da aka faka da su ga aljanna da ita da annabi adam to ita a judda aka faka da ita wato nan wannan yankin wannan wajen a nan aka faka da ita gefen wannan kogi shi kuma annabi adam aka faka da shi can wani tsibiri ana cewa da tsibiran ainihin saradiba can kasar sri lanka wajen india can aka saukar da shi yi ta neman ta yi ta neman ta ta ta neman ta tsawon lokaci shekara da shekaru Allah bai kaji haɗa su wajen a filin araba haka ce shi ne ma asalin sunan araba ne wato kowa ya san kowa daga cikin su ita ta gane shi ta san shi shi ma ya gane ta ya san ta shi ne aka cewa shi ne kuma yana daga ciki cewa ana ya'yansu duk inda aka je aka zo to su haɗa a wannan wajen a wannan ranar ranar tara ga watan Zulhijja su rika haɗuwa a wannan wajen domin su san juna yana daga manufa na fata an gane duk abin da ake na aikin hajji nan to kowanne akwai manufar da ta sa ake yin wannan abu akwai manufa to yana daga ciki ainihin wannan nan aka mai da shi ainihin ibada to aka bani فلا هدي على من تجاوز الميقات غير قصد ما كتبه هذا مجاوزة الميقات حتى لو ودا له يعني جدة أي فلما نزل جدة أجبر على التوجه إلى مكة يعني يزو جدة سيأك تيل السامر سيادة مكة فلا هدي عليه باب هدي أكثر لأنه لو لم لأنه لم يكن متعديا dan ba ya ƙetare iyaka ba ne wakatar ta jawo zikin miƙat lokacin da ya ƙetare miƙatin ba ya ƙetare iyaka ba ne larurar ta kasa haka daga zalika la hadi alaman ta jawo da miƙata ƙasirar da kula makata ligarin nuskaini haka nan babu hadaya ga wanda ya ƙetare miƙati ya zai maka yake nufin za shi kuma amma shi ba da nufin zuwa umra ba ba da nufin zuwa rashin hajji ba shi ma babu wata matsala مثل دخوله للتجارة مثال شجاعة دان كاسوانشي ونحوها لما كان مسمونا كذوب التاج والإكريم شرح مختصر الخليل جزئي نبوكو شابي نأربكين جبوكو ذاك قوانا كراتن كذوب الشرح الكبير ما جزئي نبيو شابي ناشرون دهولو ذاك قال بيان من نفسك نفسك أنا نمان جاي
na sakamakon ya ƙi tuni yaƙi da ba harma ba na to kenan ko ina samu sai ya zuwa batun koma ko ina samu sai ba harma ɗin shi kenan
shi ne aka ce idan ta ya ƙetare daga ƙetare wata aka tuna masa sai ya dawo an gane to shi wannan ba sai ya yi amma wanda an tuna ma kuma har ya ɗauki lokaci ko bai dawo ba to shi ake dama
harba kenan a nan zai yi ta ko ko ina shi a nan din ya yi a nan din amma in ka'ida ne sai ya dawo an gane ko to amma da ya dau harba da aka ya wuce da aka tuna masa sai ya ki dawo sai ya dau harba nan to ana neman sai ya yi yanka ina faɗa an gane to anwa'ul i'rab bil hajj nau'o'in harba da ake hajji muna da nau'i lokaci to shi da shi
to alhamdulillah to mun ji ainihin abin nan insha Allah mun zo a silsilar mu ta ta shida a lokacin zamu faɗi nau'o'in aikin haji ifradi kirani tamattu insha Allah da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kike mu Allah ya mana jagora na idan ya zo mutum da yin aikin hajji ba tare da ya saka wannan wannan haram Eh, eh, eh.
ya kawai zai iya ka eh an gane wani ne cewa yanzu mutum a cikin da an ce tun barbar karatu mana malaya ba cewa abin da ake cewa ba harami ihrami ba fa sa wannan yankin fari a ɗaura kuma a yaba ba fa shi ne hakikar harami ba ba shi ne hakikar irami ba hakikar irami niyya wacce ake kudurcewa a zuci kuma a furta ina fata an gani ko da barka lahumma hajjan ko da barka lahumma umratan idan an hau abun hawa an daidaita wannan shi ne hakikar abin da ake nufi da irami amma sanya wannan kaya an gane ko sanya wannan ka ciru daga muhim ka ciru daga muhim wato ka ciru daga abin da aka ɗinka kuma ka ciru daga ainihin abin da zai kewaye jikinka an gane ko shi wannan wajibi ne mutum ya yi wannan ba rukuni ne daga rukunai ba da shi ne ke tambaya da yanzu mutum kenan zai ɗauki harama da hajji an gane sai ya zama bai sa ainihin bai cire rigarsa bai cire wandonsa ba ko ya cire rigar ya cire wandan amma bai cire takalmi sau ciki ba an gane ya sa fada ba an gane hukun hufi ya yanke dunduniyar da sama an gane duk bai wannan ba ya sa kayansa na jiki ya harama da haji ko harama da umra irin kenan hajji da ta yi na ce eh hajji da ta yi sai ya bar wajibi wanda ya bar wajibi to zai yi hadiya an gane wannan ake nufi yawa wannan amma magana ce ta zurfin karatu gaskiya eh ba kuren naka in kai zance da wanda bai zubiya karatu ba zai gane wannan abu da ke wani gani yake shine ma abin da malam farkon karatu shine abin da malam ya faɗa kan ta karfa mutane su rika ɗaukan sanya wannan zanen da wannan abu shine an shiga haramar hajji a niyyar ita ce harama da hajji an gane ko kamar yana fassara maka innamal a'malu binniyat an gane ko yau ba wannan shine yana kamar da yana yake Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Allah ya fara jagora insha Allah ne yan gajlan mai yiwuwa ko za mu samu damar yin silsila ta gidan ba sai kamar yana fara Allah ya ga ko bayan sallah to nake sai mun gan wannan aikin hajji Allah ya da dan ya zama mun samu silsila ko da CD ya kai goma ina son ya zama mun yi aikin haji gaba daya wanda yake son ya ga aikin haji a dukkan nau'o'i da komai da komai in ya samu wannan silsilar in Allah ya ainihin CD na daya na biyu na uku na hudu ko awa ko wata biyar ne so nake sai mun gama Allah ya da ya zama a adana su za su fa'ida a wani lokaci mai zuwa Allah ya da ko bayan rayuwar to da haka yanzu mun yi silsila biyar Allah ya da silsilar mu da ainihin sai bayan mun dawo daga aikin hajji Allah da ina fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya mana addu'a da mun nake da ainihin za mu tafi ainihin aikin Allah da Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yin aiki ainihin lafiyayye Allah ya ba mu lafiyar da mu yi ayyuka Allah subhanahu wataala waɗanda ba su je ba Allah ya ba su ikon zuwa waɗanda sun je suna son maimaitawa Allah ya hore musu yadda za su je taya mu addu'a a taya mu ainihin wato neman taimako aiki na mai wahala musamman ga shekaru ɗin da ba ɗan tafiya to aikin yana da wahala sosai fiye da idan mutum yana garau gar ai aiki ne da ke bukatar da ya kamar yadda mun karanta da na aiko cewa malam da ya fitar mana da wani abu shi ma wata nukuta ce muhimmiya cewa in dai mutum ba shi ne zai je aikin hajji ba shi malam yana cewa to in ma an je an yi masa aikin hajji to ba aikin hajjin musulunci na wajibi aka yi masa kuran an yi masa aikin hajji na na bila kuran ko ya kama hujja cewa zamanin da wata mace ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga hannu sai tambaya sai ya rasulullahi babana lokacin wajibcin aikin hajji ya same shi amma yana tsoho tukub-tukub ba ma zai iya zama a kan rahila a kan abin hawa ya je aikin hajji ba na je in na je masa aikin hajji har rasulullah ta yi malam ya fita da wani karatu mai zurfi a nan cewa to wanda har ba zai iya ainihin zama a abin hawa ya je aikin hajji ba to ai ibtida'a ta sarai a kanta mun gano karatun da yayi mai ko a gaba da kafirai a kansa to amma yarsa tana sha'awar ta je ta je ta yi masa aikin hajji don ya samu lada na nafila mazalla ya ci masa ci zai ma to na ga haka ya kai mutum aikin hajji ko ya mutu ko yana nan amma ba zai iya zuwa ba ko wa jin mun karatun nan cewa ba aikin hajji ta wajibi aka sauke masa ba dan dawo da wata ba kun gane karatun dawo da wata ba yau ba ta hukar sa faɗa ma an je an yi masa an wannan kuma yanayin ɗa ne yanzu ya samu dama yake neman albarkar iyayensa ya je ya musu aikin hajji eh shi kenan mutum ya mutu ai ai ai shi haji ta zara a kan tunda ya mutu ai ana yi ne in ana raye amma wannan yanzu ka so ka je ka yi wa baba ka so ka je ka yi wa baba Allah ya hore ma ko ka biya a je a yi wa baba ko a je a yi wa baba babu laifi ina fata ta shi yasa ba aka ce mutum ba zai je ya yi wa wani aikin haji irin wannan ba sai shi ba ya riga ya sauke farali a kan a to baka yi farali wani kaji ka yi wani kowa na gida ai ba a neman mana kullum wanda ake wanda ba su ake sauke ba ba a neman daga ainihin aikin na gida eh Allah subhanahu wa ta'ala ya fice mu Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu fahimta ya ba mu ganewa a cikin abubuwan da muke karantawa masu kallo da masu sauraro Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ganewa ba su fahimta ba su aiki da abin da ainihin muka koya baki daya ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اتنا بوتنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ربنا نعوذ بك من الهم والآذن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا يا قيم هذا الجلال والإكرام يا يا قيم هذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا بهلالك نارا وأجلنا بفضلك أمن سواك يا كاتب البلوى ويا آل الثناء ويا لطيفا بالعباد يطبنا يا عمى kamar na faɗa zan ta baki haji na nanatawa na nanatawa na yi muku wasiya da jin tsoron Allah a cikin harkokin rayuwa baki daya ina muku wasiya da tsayawa tsayin daka a cikin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi ina muku wasiya da tsayawa tsayin daka a wajen kaunar sahabban manzon Allah ana yi muku wasiya da tsayawa tsayin daka ku tsaya ku kula da sha'anin addini a kula da sha'anin iri a kula da sha'anin iri a kula da sha'anin iri ƴaƴa su tabbatar da biyayya da kyautawa iyayen mazan su da matan su rayayyu da wadanda sun mutu yau yara ku tabbatar da wannan ainihin wato iyaye ku tabbatar da jin kan ƴaƴan irin yadda ya kamata ina yi muku wasiya kada ku tsaya gabar kula da tsanin karatu tsanin ilimi rayayyen mutum shi ne mai kula da tsanin ilimi mataccen mutum wanda ba ruwan da harkar ilimi ina yi muku wasiya da kula da ilimi na addinin musulunci idan an samu wani an dora burbatul majalisa ne na ba da gane amma ilimin addinin musulunci yake mana yawa ku kiyaye martabar manzon Allah sannan a kiyaye martabar sabon manzon Allah a kiyaye martabar waliyai a kiyaye martabar dan uwa musulmi a kare mutuncin su ko me zai faru ko me zai faru kada ku ja baya a wajen kare martabar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan muna yi muku wannan wasiyar ƴaƴa da jiki da ƴaƴa na ruhi da duk wani matsoyi muna ga masa ainihin wannan magana kar ya wasa da ita kada ka ji tsoron wanda zai taba martaban masu martaba an gane ku daga Allah subhanahu wataala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabawa da sahabbai da manyan bayan Allah na farai kada wani ya cika maka ido ya taba martaban su ba ba ku a haka muke son mu yi rayuwa haka muke rayuwa haka muke son mu mutu ba ku ba da da baya akan wannan abu ina ba an gane wannan wasiya ce ta musamman ko mu dawo kar mu dawo to mun tabbata mu da ainihin wannan wanda ya san karatu a hirtinsa ya zauna baya koya wa wasu bayan Allah karatu akwai danja karatu ya zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi cewa wanda ya san ilimi ya zan baya koya wa waɗanda ba sani ba to misalin sa kamar wanda ya mallaki dukiya ne mai tarin yawa ya taskance ta baya zakka baya ba da haƙƙin mutane ina ba zan gani wannan shi ne dalilin da ya zara ba ba ma zama mu huta in ma a zo in ma kar a zo sai an yi ko a zo ko kar a zo sai mun yi dan mutum ya sauke wannan da ya gaba da Allah lafiya eh je za ku na kokoro za ku ku dan ai ta zana ba saboda ainihin gaba da Allah lafiya a kubuta daga koye abin da aka sani ainihin tsakanin mu da Allah subhanahu wataala Allah ya tabbake mu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma qbil yayyina wa mayyitina wa kabirina wa sayyidina wa dhakarina wa unsana wa rina wa abdina wa hadirina wa ghaibina wa ta'ina wa عاصينا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الحافظ والخاتم وارزقنا في الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الهداة العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين